ina warwa ibn al-munzir ne za ta to qala al-hafiz shafi na nawa 66 ta bismillah ta bismillah qala al-hafiz me kiyaye hadisi shine ibn hajar yace malamai sun ce hikima da take cikin wannan sifar cewa wato sifar yin kaburu ɗora hannu na dama akan na hagu cewa sifa ce ta mai kaskan da kai wa huwa amna'u shi ya fi hanawa daga yin wasa ya fi kusa zuwa tsoron Allah a yana daga matsaloli ko ma'anoni masu kyau faɗin wazi daga cikin malamai da ya ce alƙalmu ita zuciya nan ne gurin niyya al'ada cewa duk wanda yake ƙoƙarin ya kiyaye wani abu sai ya ɗora hannunsa a kai ashe yin ƙabaru manufa da yinsa shi ne a yi ƙoƙari a kare zuciya yayin sallah kai ya zamo tana yawo a wani abu daban ba Allah ba zuciya ta masallaci Allah yake ta fuskanta ba wani abu daban ba walmusalli yunaji rabbahu wannan bayani ya ƙare mahadi ya faɗa a littafinsa baharu la ma'ana ni kauli a sahabina a wato shi mahadi wato yana daga zaidiyawa ba ma'ana ga faɗin malamanmu na fil hushu a cewa wai yin kabar a sallah ya kore tsoron Allah wai ya kore nutsuwa amma suke kafa hujja kuma da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama allamal musi a salata hussalata ya koya wanda ya muna na sallar sayan da ake sallah alhali sanda yake koya wa wannan mai muna na sallar tasa bai faɗi ɗora hannun dama akan hannun hagun ba haka ibn sayyidin nasu ya haka yato anhum daga malaman nan namu wannan magana da aka ce sun faɗa tana da ban mamaki domin jayayyar da ake a cikin cewa an so a ɗora hannu a ƙirji yayin sallah ko ba a so ba ba wai ana jayayya ba ne a kan wajabcinsa ba wanda ya ce wajibi ne fi hadisul musi'i salatahu cewa ba ambace shi ba a hadisin wanda ya muna na sallarsa zai zama hujja ne bisa wanda ya ce ai haka ɗin yin kabar wajibi ne waƙad oliba hakika abu ne wanda yake sananne cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya taƙaita bisa ambatan abin da suke farillai ne a hadisin nan na wanda ya muna na sallah dalili mafi ban mamaki daga wannan dalilin fadin shi mahadi a littafin sabahar alhali yana bai ba da amsa daga dalilan mafi yawan malamai ya da lafazin ya ce ƙulina ai za mu ce amma fi iluhu amma cewa manzan Allah ya yi ƙaburu tayo a ce ya yi ne don wani uzuri saboda yiwuwar akwai hakan amma hadisin da ya zo cewa ana umarta da ai ƙaburu idan ya inganta ba yana da ƙarfi amma wai humalu wai ya ce sai a ɗauke shi bisa cewa magana ce wadda yake take banta da annabawa kalamin shaukani maganar shaukani ta ƙare a nan wadda ya kawo ta a littafin sanailul audar salatu abinda ya faɗa a cikin raddin akan hadisin wanda ya muna na sallarsa kala hubnu da ƙigil idi inda da ƙigil idi ma ya faɗi kamarsa hafiz ibn hajar ya ruwaito ya ciro shi a littafinsa fatul fatul bari bi sharh buhari ya yadda da shi ya cancanta ko a ce an yadda da shi magana ce wadda inda da hankali da ilimi aka lura da ita lalle za a yadda fa'anta hakika kai idan kai gyawatar da hangenka ko tunaninka a cikin baki ɗayan abin da ya gabata musabiya alhali kana mai jefar da cewa abin da duk muke kai je muna kai ba za mu bari ba almasabiya na goyon bayan masaba asibiyata almasabiyata a rabta za ka san maya ta julhi ma'asharul malikiya cewa mafi karfin abin da jama'ar malikawa suke kafa hujja da shi ga cewa ai sadalu anna malikan abin da ya fi karfi shi da cewa imamu malik ya ce karahiya ne yin kabaru a ruwaya ɗan ƙasim anhu daga imamu malik a mudawwana kalamul hafiz suyudi dogon bayani da mai kiyaye hadisi malami babba shine jalaluddin suyudi yayi ya gabata dangane da wanda yake makaruhi abin da yake makaruhi cewa makaruhi iri biyu ne da yadda jalaluddin suyudi ya kafa hujja da maganar shahabul qarrafi wa ila zalika yushiru kalamu shehil ayashi maganar shi ayashi tana nuni zuwa ga wannan min qaulihi daga fadinsa sabiluhu abinda wannan yake sabilahu shine tafarkinsa daga abinda ake cewa karahiya ne la ya aba'u bihil muhaqqiquna gaggan malamai ba sa tsaya sauraron sa matukar an samu hadisai wanda suka ce iya haka ake sun hadisai suka inganta da shi har zuwa ƙarshe abin da shi a yashi yashi ya kawo yana nufin allatifi kabri cewa wannan karhancin da aka faɗa a game da yin kabaru karahatan shari'iyyatan ba karhanci ne na shari'a ba wannan kuwa annal makaruha cewa shi makaruhi alhamsat yana daga hukunce-hukunce guda biyar na takalifi hukunci-hukunci na takalifi guda biyar ne hukunci ko na shari'a ba makawa sai an sa masarsa da dalili dole sai da dalili wa haddul makarohi indahun haddin makarohi a wajensu inda suke ba da tarifin makarohi annahu ma kana an nahayin gairi jazumi shine cewa shi makarohi shine abin da ya zo daga hani hanin da ba a ce lalle lalle sai an bari ba na hani baya zuwa sai ko daga mai shari'a mai shari'a ne kadai yake da damar ya ce ya yi hani daga kaza a amma idan hani ya zamo yanke lalle lalle ne a bare to wannan ake kira haramun hakika jalaluddin suyudi ya bayyana a fatoyinsa bisa cewa makaruhi hasu shi ne abinda aka samu hani na musamman a game da shi wa annal imam malik ya bayyana cewa imam malik ashiya'a so dewa yana cewa baya son wasu abubba hau fa'atiqadil ammati wujubaha dan tsoron kada wanda suke ammawa su kudurce cewa wannan abubban wajibai ne kamar yadda imam malik baya son a karanta ayar sujada a sallah ta farilla ko a karanta bismillah a sallah ta farilla so da yawa irin wannan yakan fito fili hakika karrafi ya faɗa a littafinsa alfuruk an gairi yana mai hakaitowa daga waninsa innahu cewa shi ya ji wani jahili yana cewa sallar asuba a ƙasar misira raka biyu ake illa subhal juma'ata sai ku asubahin ranar juma'a wannan raka uku ake me yasa ya faɗi haka domin limamin wajen multazimin ƙira'atar sajdati ya lizinci cewa kullum asubahin juma'a sai ya karanta alif lamim taziluk ta bila rabe fi min rabil alamin wadda sannan ya sujjada to su wannan amin jahilin yake cewa ai wata raka'a ce shi yasa shi yace an mai da juma'a an mai da asuba raka'a uku a ranar juma'a shi hukunci yana kewayawa tare da illa wujudan wa adama faiza umina atiqadal faiza umina min itiqadal awamil wujuba in aka amince daga cewa ammawa za su dauka bisa wajabci ne to ba wani dalili da zai sa a bar abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda shi ayyashi ya faɗa wannan illar da ta sa ƙababu ya ce a sharhin ƙawa'in cikashen musulunci da inna alƙabara cewa ƙabaru ƙala inna alƙabara hakika ƙabaru la ya ba karahiya ba ne fi haƙi ba hayi ba ne ƙaho ne ba ya ara ba fi haƙƙi man ƙabara a haƙƙin wanda ya ƙabaro istinanan don kula da sunna wa ƙala hulbuta ahirun wanda wannan maganar duk malaman da suka zo daga baya sun faɗe sun faɗe ta daga wanda suka yi motarsa sharhin maharu baba sho maharu baba ya bayyana a kansa fi muyassari a littafinsa muyassar muyassar wani littafi ne da ya ɗauko na sharhin muhutasar ya faɗaɗa shi kusan duk abin da yake cikin wani sharhi da ya gabata ko ta hashiya da ta gabata sai da ya sa a muyassar ɗin nan illa iyaka sai zamo bai kai shi ba da ya kai shi ba musamman mujalladi nawa zai kai ba ga ibnu rahalin shi da ya gabace shi sharhi da yawa muhutasar wanda ba ya fara nema daga babun nikahi zuwa ƙarshen amma mujalladi 67 wajen mujalladi 67 ko gashi nan da sun kawo shi wajen miliyan 1 da wani abu ko wa za a samu ya siya na? malamar ko za a ma limamin limin auzuna wani auzuna sunan koga koina ba man sawa ba ya ba shi sai chemistry ko man sawa ko kana fiƙo ai sai hadisi ko na dai sharhin sahihul buhari ne ai ko no ne asiya to tare da cewa shi yin kabarin a sallah shine abin da almajiran imamu malik mazauna madina suka ruwaito daga shi imamu malik duk albajiran imamu malik na madina ruwa ɗaya suka daga gare shi cewa yin kabru daidai ne mustahabi ne ma kuma ba wai dukkan almajiran imamu malik na misira ko na magarib ne yake sun gama akan cewa kabru karahiya ne a farilla ba a'a ga ashabu ɗaya daga cikin gaggan almajiran imamu malik na misira shi ma abin da ya ruwaito daga imamu malik shi ne cewa yin kabaro mustahabi ne da kuma ibn abdulhakami da mutarrifu da ibn almajishun wa addahu ibn rushdin ibn rushdin wanda ake masa lakabi da ajuzul mazhabi dattijan masaba ya lissafa yin kabaro a muƙaddamarsa daga mustahabban sallah alkali iyar ya bi a ibn rushidin a littafinsa ƙawa'idul islami ya dangana shi a littafinsa ikibal wato sharhin sahihu muslim ga mafi yawan malamai wa misluhu misalin wannan ya zo ga shi jikan ɗan rushdi wato a littafinsa bidayatul mujtahidi bidayatul mujtahidi wa'aza iyarun ayran fil ikimali limaliki alƙali iyar mai ashfa ya dangana ma kuma a littafinsa ikimalu ya dangana ga imam malik annahu qala cewa imam malik ya ce innahu sunnatu yin kabaru sunna ne ibn rushdin ya ce innahu al-azharu a ce yin kabarin ma sunna ne gaba ɗaya shine zancen da ya fi bayyana ya fi rinjaye ibn al-arabi maliki babba wanda mai manzuwatul qurtubiyya yake faɗarsa zakara za muhammad ibn al-arabi inna sahiha magana da take ingantacce annahu yuf'alu cewa qabru abu ne wanda za a yi lahami yace innahu al-ahsanu yin qabrin yafi kyau wa qala ibn abdul bari ibn abdul bari yace innahu lam yuhtalaffi an nabi sallallahu alaihi wasallam kabaru ba magana ba ce da aka samu sabanin ruwaya a cikin daga annabi sallallahu alaihi wasallam yawa ɗaya ce wa innal imamu ma'rufi ne akan innahu wa innal imamu malik cewa imamu malik laƙi Allah ta'ala ya koma ga Allah ta'ala alaihi alhali yana yin kabaro a sallah ko ta a tafarin lace wa ullilat karahiyatul imamil kabara a an illanta wato karhancin imam malik arwaya dan kasim yin kabaro a sallah ta farilla da cewa ana jin tsoron kudurce cewa bujubihi yin kabarin wajibi ne ibn rushdin shi ya faɗi wannan bagadadi yana ruwayar wasu daga almajiran imam malik da bagadada man'a da suka ruwaito cewa gaba ɗaya imam malik ya ce kan ma a yi kabaru na su ala shizuziha malamai gagga masana masabar imam malik sun bayyana cewa wannan ruwayar shazza ce ba ta da mazauni a masaba ba tawiluhumul karahata da suke tawilin karhancin bihi fatil da tsoron kada ya zamo kamar dogaro aka yi wannan tawilin ya zo ne ga alkali abdulwahabi shi ko yana daga malaman masabar imamu malik mutanen bagadada hasilin bayani dai a nan annal utubiyata cewa mudawwana utubiya da mudawwana wariha ta abdulmalik ibn habibin ba komai a cikinsu illastihbabul kabari illastihbabul kabari sai ko cewa ana son a yi kabaro wajawa zuhu ko ko cewa ya halatta a yi kabaro bari abin da ya zo ma abu dawana wariha daga ruwaya mudarif da ibn al-majishun an na fi'ilahu cewa yin kabaro abin so ne a sallah ta farilla da sallah ta nafila fihima a ce za a bar kabaru daidai a sallah ta farilla ko sallah ta nafila baka rohi ne ita ko mudawwana ta sununu abinda yazo a cikin ta fi hala arifu cewa ban san kabaru ba wannan ne yasa haddabu mai sharhin muhtasar yace yayin da ya faɗi bayani da cewa an ce kabaru karahiya ne ya ce cewa karahiyar ne shine zahirin mudawwana a wanda ya ce abinda yake zahiri a wajensu shine mafumi idan wanda yake takalidi da masaba ya zamo baya aiki da hadisi to ai ma ya kamata kenan ya zamo bai aiki da mafumi ba hakika wasu a cikin malikawa sun ce abinda za a fahimta daga mudawwana nassu kamar nassi ne kamar abu ne wanda aka faɗa ɓaro-ɓaro a shau rahoni ya faɗa a hashiyar da yawa sharhin zurkani illa in illa in tu'arirhun nususu sayyihatu sai fa inda nassoshi wanda suke ingatattu ta mu'arara da shi to a sannan ba a ɗaukan zahirin mudawwanar a matsayin nasi a nan kuwa a maganar ƙabaro abinda ya zo a utubiya da wariha duk ta isin mu'arara da mudawwanar su hununu wasallamahu shuyuhul masabi abinda gaggan masana masaba suka yadda da shi sane sunun tare da cewa zahirin abinda sununi yayi annahu lam yusallim ruwaya ta banil qasim fil mudawwanati shine cewa shi kansa suhununu bai yadda ba bai ba da kai ba ga ruwaya dan qasim da aka kawo a mudawwana domin me yasa aka ce haka saboda shi suhunun yayin da ya ambace ta kala sai gaggawa yace warawa ibn wahabi ibn wahabi ya ruwaito daga jama'a da yawa daga sahabbai cewa su sun ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya dora alhali ya dora hannunsa na dama bisa na hagu a ko kuma yadda dai ya faɗa wasu hununu malam sununu kuwa ba ambatowa a mudawwanarsa daga hadisai da gurabu abinda aka ruwaito daga sahabbai ko tabi'ai sai ko abin da ya dace da masaba ta imam malik kamar yadda gaggan malikawa suka faɗa ya fito fili kenan daga baki ɗayan abin da aka faɗa a baya cewa ai kabaru a sallah daidai ta farilla ce ko ta nafila shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi yanda yake ya zo a muwadda kamar yanda yake ya zo a sahihul buhari daga salim da sa'adi kuma yin kabar din nan shine aikin manzo kamar yanda ya zo a sahih muslim daga wa'il ibn hujr kuma an yi kabarin a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce an yi ba daidai ba kamar yadda yake ya zo a sunan abi dawud da nasa'i daga abdullahi mas'ud sayyidin nas ibnu sayyidin nas yace inna isnadu isnadun wannan hadisi na abdullahi mas'ud ingantacce ne wa'annan guda uku wato qaul abinda manzo Allah ya faɗa ko kuma abinda ya aikata ko abinda aka yi a gabansa bai ce an yi kuskure ba su ne asalai na shar'antawa fataƙadimu a gabatar da zahirin mudawwana bisa abin da ya zo a muwaɗa wajami'i da baki ɗayan abin da ya gabata daga ruwayoyi daga imamu malik a manya-manyan littattafan masaba da kuma zantuttukan wanda suke gwanaye a wajen kiyaye masaban nan ta imam malik gairu mutaje abu ne wanda ba shi da wata mafuskanta wato fata kadimu ɗin mubtada ne gairu mutajihin ɗin shi ne labarinsa idan an ce a yi hadisin da aka kawo a muwaɗa hadisin da buhari ma ya ruwaito shi ai wasu daga malamai sun ce ai yana da illa kuma yadda aka kawo shi a muwaɗa an ruwaito shi ne daga abdulkarim ibn abdul muharik shi ko abdulkarim ibn abdul muharik ba wanda ake riko da ruwayarsa ba ne to amma kan nuhu ma'alunan to amma a gane a ce za a kira hadisin nan yana da illa to wannan magana ce da ba ɗaya ba daga shagabannu sun yi raddin wannan magana a hafiz ibn hajarin ya isa hujja fi zalika a wannan matsalar amma shi abulkarim ibn abul muharik shi wa in kana wa in kana muttafaqan ala rafi ko da yake an gaba sa cewa yana da rauni ai akwai inda imam malik ya fita masa da sisi haka nan buhari da muslim da su da waninsu hakika mai kiyaye hadisi zahabi ya bayyana bisa cewa duk wanda buhari da muslim suka fidda hadisinsa ka fasal kan ɗarata ya ƙetare ka darko ba da za a ce ba a aiki da ruwa yasa na ƙala an suyuɗi a haƙiƙa suyuɗi ya ciro daga shi hafizu zahabi cewa buhari da muslim lam yi hurija ba su fidda hadisi ba daga wanda yake maturuki bil kulliyati a gaba ɗaya ko da za su fidda hadisi ma na wanda za a ce maturukun ne bilkulliyati to su hakika su suna fitarwa ne daga gare shi la zero ifa minhu ba ta fuskar da aka raunana shi ba tare da cewa ibnu abdulkarimi ya faɗa a littafinsa tamhid da sharhin muwadda innal imam malik hakika shugaba malik rawa anhu ya ruwaito daga abulkarim bin abul muharik a muwadda daga hadisin da yake ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ruwaito wannan hadisin alwahi da guda daya shi kadai ne hadisin da shi imam malik ya ruwaito daga abulkarim bin abul muharik fi salasatu ahadis wanda ya kunshi hadisai uku mursalatu wanda duk yanda shi aka kawo a muwadda mursalai ne dan ba a faɗi na sama da tabi'i ba amma tana da ittisali ba ta ruwaya abdulkarim ibn abdul muhariki ba ta fi sako da yawa wanda suke ingatattu kuma shi imam malik bai ruwaito hukunci ba daga abdulkarim ibn abdul muhariki ba ya ruwaito hadisin da yake bayani akan hukunci ba wayna ma rawa anhu targiban ya ruwaito abin da yake kwadaitarwa ne wa farala da baiwa ko fifiko wannan bayani ya ƙare zurkani ne ya ciro wannan hadisin kuma da shi da waninsa a sharhin da yawan muwadda mawaƙu mawaƙu ya ce a littafinsa mai suna sunanin muhtadin inna bayan ƙala ne wa ƙala inna masaba a haƙiƙa masabar malamansa kalburzuli kamar burzuli wa gairihi da waninsa bisa masabar gaggan malamai ne da suka gabata kamar ibn rushidin waɗa bakati da wanda suka sawo insa domin su irin wa'annan malaman duk abin da ya shafi farla wari ƙaƙi ko abin da yake ya shafi sauyaya zuciya suna tafiya ne bisa masabar malaman hadisi amma in magana ta shafi halal ko haram to su a wannan bangaren suna tafiya bisa tsantsan abin da masabar imam malik take kai kamar wannan maganar da aka ciro daga sunan muhtadin na mawaq ya zo a miyaro daga abul falil uqbani haƙiƙa mawaqu ya bayyana min zalikal qabra war raf'a fi salati cewa yana daga irin wannan din kabaru ko daga hannu yayin ruku'u ko yayin dagowa daga ruku'un a sallah a ibnu abdul bari yace koko shi mawaqu mawaqu yace duk wani abu da aka sami sabani a cikin cewa ana nema a zo da shi ko ba a nema fafilo a ce a za a yi shi yafi haƙiƙa ba ɗaya ba daga shagabannu ya faɗa cewa abinda yake farillai mustahabai ana iya aiki a cikinta da hadisi wanda yake rarrauna falyakarin aƙilul ajaba mai hankali ya zo faɗa wajen ban mamaki ya same shi ya zauna ya ban mamaki daga wannan mimman nazara daga wanda ya binciko ko ya ji abin da aka faɗa wayun kiru alaman kabar alhali tare da haka ya zo yana inkari bisa wanda ya kabaro warafa akwai daga hannunsa a sallarsa hakika malamai sun bayyana bisa cewa shi inkari yana keɓanta da abin da duk malamai sun gamu a kan shar'anta shi ko dai ta fuska cewa dole ne ko ko ta fuska haramci ya faɗa wani sharisi ya faɗa a littafinsa mai yar amma abin da yake an sami saɓani a cikin zama wasu wajibi ko ba wajibi ba ko zama wasu mandubi ko mandubi ba ko haramta shi wasu suka ce haramun ne wasu suka ce ba haramun ba ne ba daidai ba ne a yi musu ga wanda ya aikata haka na abin da yake makaruhi shi ma ba a inkari ga wanda ya aikata sai dai inkari wanda yake da matuƙar talaɗufi yadda malamin malamanmu shau mahmud ɗan hassan san ka yake faɗa wa mafi fi'ilihi ja alhilafu fala in kara lakin man ya humu liya hafaza zal hilafa ya ƙolu ya za ta jannubu misli za khairun amimu to alhamdulillah an gama babi na biyu sai babi na uku a game da bismillah a sallah yin bismillah a sallah ta farilla da waninta alhamdulillah sai gobe sai mu shiga a wannan babin Allah ya amfana da mu Allah ya ba mu fahimta Allah ya gane da mu gaskiya kuma ya azurta mana binta Allah ya nuna mana ƙarya a matsayin ƙarya ce Allah ya nuna mana duk abin da ba daidai ba a matsayin ba daidai ba ne kuma ya hore mana barinsa Allah ya yi wa al'ummar musulmi duk abin da yake damun su Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya inganta mana lamurra Allah ya inganta mana nomanmu Allah ya inganta mana kasuwancinmu da sana'o'inmu Allah ya mana jagora a dukkan lamurra shehu ibrahim Allah saka masa da alheri malamanmu Allah ya jaddada rahama gare su Allah saka masa da alheri mu karanta fatiha daya da salatul fatiha uku